بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau asabar sha biyu ga watan April 2025 miladiya wanda yi da sha hudu ga watan shawwal shekara ta 1946 wanda wannan ita ce rana na farko tun bayan hutu da muka yi na ramadana ramadana ba a karatu ba sai wato wannan shawwal din ta raba sannan Allah ta'ala ya ba mu dama muka dawo mu ci gaba da karatu a cikin littafin Umtul Ahkam da muka saba muna yi na Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi muna nan za mu tashi ba sabon babi babu salatul istisqa babu salatul istisqa babi dake magana akan wato addu'a da ake yi domin neman Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama ruwa ya yi karanci ƙasa ta bushe abinda ubangiji ya shar'anta mana na addu'o'i da sallah da ake yi domin a koma wajensa Allah ta'ala ya tausaya mana ya shayar da mu ruwa duba da dacewa na cewa muna wannan wata mai albarka watan shawwal bayan mun gama ibadodi na azumin ramadan da Allah ta'ala ya karba mana a kar manta muna da ƙara tuna ba juna cewa a wannan wata mai alfarma akwai azumi guda shida da mazala ya shar'anta madu wani mabiyi sunna cewa ya azumci wannan azumi din azumi guda shida in ka hada su da ramadan zai zama ka kaman ka azumci shekaran baki daya wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisi sahihi hadisi da yake cikin sahih muslim hadisin abu ayyub al-ansari mazala yake cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami da duk wanda ya azumci azumin ramadana ya bibice shi da wato azumi guda shida na shawwal zai zama kamar ya azumci shekaran baki daya wannan kara masa ne da ba a samu ba a samun su in ba a waɗannan kwanaki mai albarka ba suna daga cikin wuraren kwanaki da masu albarka da in aka suke ya kwabuce to sai kuma wata shekar kaza gayo muna ƙara tunatarwa musamman a yanzu akwai zafi wanda bai sauri ya yi ba yanzu kuma lokacin zafi ya yi saboda haka watakila lokacin nashi ya zama ya wato yana ganin zafin rana ba zai bashi azumin ba amma koya ne daidai a samu a yi din zai raba ne zan litini da alhamis ya samu ya yi a sati kaga wanda zai iya rabawa in kuma zai haɗe su ne duka duk wannan a dai kintsi kwarai da gaske insha Allah inda Ramadan ne ake a wani lokaci ai dole biyu ba za mu ce saboda zafin rana ba to yayin da bawa bawa ya sami dama da zai ƙara kusanta kanshi da ubangiji da kare tsaya wato garin wato wani gane gane shedan ya zo ya cin masa bai san da menene ubangiji zai tatar da shi ba inda muna yin ibadodin nan dai ana kirdigawa baka san da mene ubangiji zai sanya ya zama wannan shine karin da zaka samu daraja mai girma wajen ubangiji ba duk wasu kiraye-kiraye da wasu suke yi wanda suke cewa wannan azumi din su makaruhi ne a wajen su ko a malikiya wannan makaruhi ne bai kamata ma ya azumin ba wani ma ya sake baki ya ce ma wannan hadisin shi kanshi akwai baranci a ciki wanda ya faɗa wannan kaga shine babba da ya fahimci Qur'ani ba domin irin wannan lafazi din na hadisin akwai kwata-kwata sa Qur'ani a abin da ke cewa yau shi ne farancin sannan kuma magana na malikiya da ake ta magana cewa su musu ayi ba ita ma ba a sakinta ba yake ba abin din malamai wanda ya bi shurrah na malikiya zai ga yanayin uzi da suke bayarwa da sharɗai da suke bayarwa galibi su suna magana cewa mutum da an gama sallan idi ranar idi bai azumi ba kawai ranar yawon sallah kawai sai ya ɗauka azumi ya ce musamman in yayin da ya yi azumin ana tsammanin wasu za su tsammanin cewa akwai rabuwar ramadan da ya ce saura sai suke cewa to ya raba a nan shi ya fi wani ra'ayi ne na ra'ayinsu ba wai yadda suna ya halatta bayan idi kawai mutum ya sallan idi inda ya sallan karama ce yana yin sallan idi ka shekarar ranar wato yawon sallah ya ci gaba da azumin sa babu wani abin da yana shi wannan amma dai wannan shine ra'ayin su kan shi abin da ake rubuta daga Malik cewa ya karanta shi ba yana maganan wai wannan sunna ba ki dai yana mata sanadi ba ko da ma kuma shi bai fahimci wannan hadisin ba to kuma hujja ita ce abin da Allah ta'ala ya faɗa da manzon shi ya faɗa ba hujja abin da ma Malik aka tabbatar cewa ya kuskure ra'ayi ne ba imamu sahabi Umar bin Khattab yana cewa لا تجعلوا خطأ الرأي سنة على الناس السنة ما سنف الله ورسوله kar ku sanya kuskuren ra'ayi na wani mutum ya zama sunna ga mutane sunna shine abin da Allah da manzon shi suka ce sunna ce ko da mukaddara wanda shi da ra'ayi Imam Malik amma wanda ba zai zama ba zai zama daidai ba balle wannan insha Allah idan Allah ta'ala ya sanya an sami dama da kuma rayuwa ta albarka a gaba muna sa ran wata rana a mun yi a bata ilmi ba dauka ba amma kwanaki can baya mun taɓa yin wani ko rubutu ne na manta ko darasi ne akan matsalar maganar maganar na balikiya din to nan gaba muna sa da insha Allah ko dai a nan wannan darasi na mun aka ba babin siyam in Allah ya tana shi a wannan lokaci za mu iya ƙara zuwa da wannan matsala in ko ba haka wata kila ma mu kai tashi da ko da lacca ne su daya domin a fahimci maganganu na malikiya a wannan babi da wasu suke ta kokarin su ce wato wannan ba shine malikiyan ba shi fahimta shi shine malikiyan ko da ba in an shiga cin littafai ba za a shi wannan ba shi ne kishiyar malkiya ba amma shi kashi wannan azumi ga wanda ya je duba littafai na malamai zai ga malkiya sun faɗe shi saraka dai hujja dai shine hadisi ya tabbata saka wannan ina ƙatatar da ɗan uwa a ci gaba da wannan ana azumin a samu dama kada a ce wai saboda akwai zafin rana wannan zafin ranar watakila suna ce zuwa kai ka samu ramar ubangiji rana ɗaya in ta zama dalilin da za ka samu wata ramar ubangiji to ai ka dace kuwa balle kuma wannan ana sa ran kwanaki ne guda shida a ciki ubangiji zai sanya ribanya wannan ladan in har sai ramadana sai zama kaman ka azumci shekara ne baki daya Allah ta Allah ta mu dace malai ce babu salati listisqa عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى قال يبول يوانا بابي دا حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه ألا تعالى يددشي قال يتي خارج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وظل وتعالى يا فتاه yana neman yana addu'a ubangiji ya shayar da mu ruwa fatawajjaha ila alqibla sai ya fuskanci alqibla yad'u yana addu'a wa hawwala rida'ahu kuma ya maida gwadansa ya juya gwadansa ya zama baibai da mata dawo hagu salla raka'ataini sannan kuma ya salla raka'a guda biyu jahara fihi ma bil qira'a ya bayyana karatu a wannan sallah da ya guda biyu na roƙar ruwa wa fi lafzin a wani lafazi na imam muslim ya ce atal musalla ya zo wajen musalla ne ba musallaci ya yi ba ya fita ne wannan shi ne hadisi na farko da mala ya kawo mana za mu magana akan hadisin amma za mu ƙara fashin baki akan shi alistiska min yake kawo shi alistiska kamar yadda aka sani ma'anar shi talabar suƙiya mu je mu nemi ubangiji ya shayar da mu ruwa saboda abinda aka samu na aljadbu walƙahab aljadbu walƙahab shi ne wato a sami ƙasan ta zama babu ta bushe ba ta zama ta yi dausayin da za ta fudda tsoro ba adamul khisbi kamar da malamai ke faɗa sai alƙahab alƙahab shi ne wato ya zama an sami ihtimasul anfa wato shi ruwan saman ya yanke to waɗannan suka haɗu suka yawa sai za a sami wato fari za a sami yunwa za a sami ƙarancin ruwa sau da haka ba ba ɗan adam kaɗai ba hatta dabbobi da suke sama da ƙasa da cikin ƙasa baki ɗaya da doron ƙasan za a same su a sun shiga halin kakanika yi duk yayin da ubangiji za a samu wani kaka ko wani lokaci a cikin shekara wani fasali daga cikin fasalin shekara za a ƙin ruwa da duk wannan dabbobi da kake ganin ana ma tsoronsu to fitowa za su su dinga birgima suna neman ya za su yi su rayu sai dai a same su kawai kowa ya zama abuci banban da yan adam baki daya saboda kaga shi ita ruwa shi ruwa da yake sakowa wani arziki ne da ubangiji da shi yan kasa ke samun arziki in aka ce babu shi to dole haka zai tashi ba wai magana ce na a ce a koma a je a je a a wasu wato nazarce-nazarce ko a hikima kaɗai ba a dole a koma wajen ubangiji saboda an san in ba bai sauka da ruwan mutu ba wanda ya sauka da ruwa wannan shi ne wato ake kiran shi wato alistiska a fita a ji a roƙi Allah ta'ala abubuwa ne da yawa suke sabbaba a sami a sami wato shi yankewa ruwa da malamai ke faɗa daga ciki akwai sababi na addini na shari'a sababi na addini na shari'a galibi wannan yana da alaƙa ne da sabon Allah da bayi ke yi a sami wato fantsaman alfasha wasu manyan laifuka na musulunci da musulunci ya hana da ake jin kunyan ajib ana aje ko a baki ana faɗa su kunni ya ji sai ya zama ya zama yayi a gari sai ya zama yayi a wajen mutane sannan kuma a sami zalunci sannan a sami wato tauye mudu tsakanin mutane kowa yana neman dan kasuwa yana neman yadda zai cuci abokin kasuwa wato kastamansa shi kuma kastama shi ma yana neman yadda zai cuci dan kasuwa wannan duk wato mu kowa muna zaluntar juna to wannan shine wato yana daga cikin dalilai da malamai suke cewa kai tsaye yana kawo a rasa ruwa a rasa abinci a rasa arziki a wannan gefe da suke wa junansu zalunci sannan daga cikin abin da ke jawo zalunci yake jawo wato a ki samun arziki a ki samun ruwa malamai suka ce daga ciki akwai koyi ilimi da masu ilimi su ki tsayuwa da abin da yake Allah ya aza musu na su bayyana da ilimi din ko kuma in sun tashi dinga murku da ilimin ba daidai ba wani malamai suka ce yana daga cikin shi ma abin da yake jawo la'ana la'ana hadda dabbobi saboda abin da ke faruwa na wato karancin ruwa da abinci da ake samu abin da wannan kuma kaga yake batale da galibi malamai sannan kuma banda wannan malamai suka ce to akwai kuma sabab asabul kauni al-ijtimai wani abu da yake da alaka da wani social reasons haka wasu dalilai da na alaka mu da juna da kuma wato dalilai na abin da ubangiji ya ya sanya idan ba a kyautata amfani da wannan dalilan ba za su jawo a sama rashin ruwan sama kamar da maban yanayi kamar banna da muke yi haka mu je mu dinga kwashe mu dinga sare bushiyoyi muna kunde su alhali a wannan lubu kuma muna ƙara kuma ƙara wato ƙera ababen hawa da suke fitar da abubuwan da za su ƙara tuma bayan da yin carbon monoxide da sauransu wannan ta kaga shi wannan sabab ne kawai ne ijtima'i abinda ya kawo shine fasad banna dan adam to duka wannan shi ma na biyun shi ma yana koma zai iya koma zuwa wajen wato a zulbai din zai iya koma wajen zulbai din saboda duk wanda kaga a ya zama bai damuwa da yanayin wannan rayuwa al'umma abin da ya damu shine kera abin da yake kawai zai shi zai fita shi kadai amma sauran al'umma duk su zama sun mutu ya kera wato wato me ake ce masa kan makamai na ƙare dangi wanda daga baya zai affectin sama zai affectin yaran da haifa kusan shekaru gwamman shekaru masu zuwa to kaga wannan ai kaga shi ma wanda zulubin ne banna ne banna ce dai amma kuma zulubin dai kuma abu ce to shi sa duka malamai suke cewa babban abin da in aka ga wato ba a sami ruwan sama ba babban abin da ke kan duk wani mumuni shine ya koma ya je ya fuskanci ubangiji da istighfari Allah ta'ala ya ce istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهارا الله تعالى yake cewa istaghfiru rabbakum ku je ku neman gafara ku bangijin ku innahu kana ghaffara shi mai yawan karban gafara ne yursil samaa alaikum midrara zai zai aiko muku sama girgije ya rika zubowa wato ɗaya bayan ɗaya kuma cikin yalwansa shine midrara zai zo cikin yalwa kuma cikin aminci da albarkansa Allah ta'ala ya yasir sama alaikum midrara wa yamdilkum bi amwalin wa banin zai kuma muku madadi da dukiya da yaya wa ja'al lakum jannat kuma zai sanya muku dausayi na duniya da aljanna Allah ta'ala duka wannan yace wa ja'al lakum wannan duka kun ga abubuwa ne wanda suke suna da alaka da istighfari abu ne aka ce mu je mu nemi istik ubangiji ya gafarta mana ubangiji mana wannan abubuwa ba to ni yayin da kuma muka sami akasin wannan abu da ubangiji ya faɗa yaya ba su da albarka ko ko ana samun ana samun karancin su mata ba sa iya haihuwa saboda an ce abincin da suke ci eh abincin da suke ci yanzu da kuma yanayi ya taimaka to amma kuma shi ma ko ba shi kadai ba sai a koma wajen ubangiji da wai istighfar ana ta istighfari yarinya ce ai karkani wala ga yanzu ta iya haihuwa sai ta ta samu cikin da ya bari sai an yi da gaske sai an taimake ta an yi an auraran matakai me kawo wannan siddan wannan abu zai faru bayan da can iyaye suna haihuwan mutane goma sha biyar ashirin yanzu yanzu ita ko ɗayan ba ta haihuwa kuma ba ta ba wani shigarta ne ya wani ja ba yanzu ma da an ce sun ka shiga ashirin da biyar talatin sai a ce kuma hajjiwa zai haihuwa zai ga dama haka duk wani yana nuna maka yadda ya ci kuɗi abubuwa ba yadda ake so ba shi kanshi ita kanta ruwan sama yanzu yadda ake samun ruwan sama ya canza a yanayin da ake son fasar ruwan sama ya rika sauka yadda zai zama ba kamar da bakin ƙwarya ba yadda zai zama an fi samun albarka sai a samu wani lokaci ba a samu ruwan sama sai kuma a samu wani lokaci sai a samu ruwan sama da ya an tayo baki da sai kenan sai a samu ambaliya shi kenan sai ka ga ba a sami ba samu albarkar da ake so ba to duk wani yana daga cikin ko da ba an samu ruwan sama amma kuma ba za a samu yadda ake bukata ba ba za a sami wato kadarin gwargwadon da ake bukata ba wannan yana daga cikin dalilai da malamai suka ce yana nuna wajibi mutum ya koma wajen ubangiji da da da da istighfari wannan kaga zunuban mu kenan za mu zo mu kara magana kan wannan zunuban banda shi akwai magana na malamai zama suna koyi ilimi malamai suna koyi ilimi Allah ta'ala ya akwai Qur'ani yana cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in Allah yake cewa lalle wanda suke koyi abin da muka saukar na bayyanin ayoyi baya da shari'a bayan mun mun bayyana ma mutane cewa kuma a bayyana musu kuma Allah ta'ala yake cewa to waɗannan su ne wanda ubangiji zai la'ance su ko masu la'anta su masu la'ance su Mujahid ibn Jabr yayin da ya zo kan gaban wannan aya sai yake cewa wa la'anuhumul la'inu masu la'anta su la'ance su sai yake cewa a kamar da kwabar ya rubuto ta hanyar Isma'il ibn Ulayya daga Ibn Abi Najih daga Mujahid yace al-bahaim idza asnatat as-sana dabbobi idan aka samu fari ba a samu ruwa ba qalat al-bahaim sai wannan dabbobi su ce hadha min ajli usati bani adam wannan saboda tsabagen saba ma Allah da ɗan adam ke yi ne la'ana Allah wa sata bani adam Allah ya la'anci mabannata daga cikin ɗan adam to idan su wato wayannan kaga yana nuna maka cewa zunubin da zunubin da da yake ƙara gadar da a ki samun ruwa tunda mujahid ya faɗa da karkashin wannan aya wa la'anuhum al-la'in sai kuma a farkon aya kuma an ce ko suna koyi ilimi to kaga anan shi ma tana da alaka da ayan da kuma duk wani malami da ya san ga yanda gaskiya take abin ubangiji ya riga ya aza mishi ya bayanin gaskiya ba tare da yana duba san zuciyarsa ko san zuciyar jama'a ba ya rika fadan ya rika fadan san zuciyarsa shi kuma to shikenan wannan zai zama dalili zai sa a samu karancin ruwan sama shi ma zai sa a samu karancin ruwan sama dabbobi kuma su kuma suna tsine mai adam baki daya ba ma malaman baki daya ba a suka tsine mai adam saboda su suka ja musu suna bukatar wannan ruwan suwa da shi suke rayuwa amma saboda tsabagen abinda wani su daga ciki suka yi tsiraru daga cikin adamin kaga yadda abubuwa suka zama shi yasa kamar yadda muka sha fada a sama kaga yanzu yadda yanayin zamani Allah ta'ala ya kawo mu zamani yanzu a cikin masu kokari su jajirce su nemi ilimin kaɗan ne kaɗan ne masu jajirce su nemi ilimin to kuma a cikin su su yanzu masu cewa ba daga cikin wa'azin suke yi maliki magana ba wai wanda za ka ga su azan ma bakatun suka yi ba a a cikin masu da'awar cewa bakatun suka yi kaɗan ne za ka gani wace wanda sun fita zakka da gaske sun yi karatu ko kuma asan sun yi karatu da to kuma a cikin su kuma su kuma wanda suka yi karatun da gaske su kuma kaɗan ne za ka samu su kuma suna tsayawa suna ba da alkawar da ubangiji ya aza musu na kusa bayyana da gaskiya kar su murko da gaskiya a cikin su ka samu kaɗan ne su kuma suke wannan su kuma wannan kaɗan da suke wani kuma ba za su iya gwada ta al'umma ba sau da kaga dole da la'anta ta yawa mai la'anu humar la'ilu dole a samu la'anta ta rika yawa za ka samu yanzu duk jama'a daga an ruɗa kwakwalansu kowa ya rasa gane gaba ina ne baya dama da hagu a rasa gane ba ku zahiri ke cewa to wannan ya daga cikin abin da ke sa dabbobi su koma wato suna tsine ma ɗan adam suna tsine ma wato saboda abin da suka rasa na arziki da ke zuwa musu daga sama dama kuma arzikin yana sama ne kamar Allah ta'ala ya faɗa a banda wannan daga cikin abin da yake ƙara sanyawa a sami ƙarancin ruwan sama shine banna da ɗan adam yake yi banna da ɗan adam yake yi Allah ta'ala ya ce zahar al-fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas banna ta bayyana a tudu da kuma cikin teku da ruwa baki daya bai ma kasabat aidin na saboda abinda ai wato hannuwan mutane suka je suka tsoruta Allah ta'ala cikin nabi qahum ba'd alladhi amilu la'annahum yarji'un mun yi haka saboda mu daddada musu kudan su koda su kosa da wani alfasad zai iya zama fasad ne bangaren addini idan babu ruwan su da addini sun mamanta da addini ubangiji shi kenan sai dan dana musu kudan su yan dana musu kudan su dan su dawo wannan shine marhalan farko matakin farko da ubangiji ke ma'awalantar mu'minai yayin da suka zunubi sai dan janye abin da ya saba ba sama da su dawo a wannan shine matakin farko mataki na biyu kuma idan suka kiji shikenan sai kuma daga baya sai an tayi musu arzikin baki da to kaga wannan ubangiji baya saki su da tuba kenan amma yanzu mu nan da muke wa zunubi amma ubangiji yazo ya dan jarabce mu nan da can da karancin ruwa a ce ko kuma ruwan ya zo babu albarka to wannan alama ce na cewa ubangiji yana so alama ce ta ubangiji yana son mu kuma yana son mu koma wajen ubangiji sai ce la'allahum yarji'una ko sa koma wajen ubangiji su da tuba ubangiji kuma sai ya buɗa musu wannan abu daga cikin abinda malamai ke faɗa na wato banna al-fasad wanda yake bayyana daga cikin aikin dan adam shine dan adam ya rika yin wasu abubuwa na kere-kere ko wasu ya dinga fitar da wasu abubuwa na chemicals wanda za su su lalata yanayi ruwa yanzu ka za ka ba ta fama da climate condition yanzu in gini za a yi yanzu za ka iya samun gida ɗari amma ko babu wata bishiya wacce take ta ta amsu nan bishiya da jama'a su amfana da ita a yayin lokacin da gida ɗarin da insha Allah idan ka bibiya za ka samu gida wajen saba'in duka suna da abin hawa kuma abin hawan nan kuma duka shi ma kuma fitar da wannan hayaki na CO to kaga ai dole dole bana ta samu dole sun manta ce wannan CO in ba dan ubangiji ya samu da yalwan oxygen ba 0.5% kamar yadda masana ke faɗa an mutu sha zai mutu ya saka zai mutu to a haka fa duk ake shaka a haka duk yan gida suke duk yan wani anguwa suke shaka duk amma kuma su duk wannan bishiyar za ta ce maka musu wani su ta yaƙi wannan wannan wato harmful carbon monoxide din duk sun riga sun kuma sassani kaga wannan kaga ba ai ba da wannan lafiya wannan ai ban nace ba kadai ba ban nace ba kadai ba banda wannan kuma banda daga ciki akwai makamai yanzu da ake yi da zamani za ga su wanda suke kan wa'uwar gama yin wannan makamai da ƙari dangi kuma su ne suke cewa kuma sanar da duniya kasi to kuma ya za a ce kar a yi kai kayi kuma da wannan kwata maka ce zalunta kuma ka ce kar kai mu kan mi abu ne yake da wahala yake da wahala wannan saboda ka sai ka ce kai ba za a yi ba tunda kai da karfi kai da karfi ka da karin fada a ka ce kar a yi kai ma kuma ka hakura da naka duka ba kala kowa da ta nashi sai a koma ana rayuwa da wato a sa wani wani doka a hukumar internationally a ce ba a yadda mutum ya yi wani mukami wanda ya kai gidan kaza ba shi ne kaga zuwa lafiya da ba za a iya yi ba kowa ne so yake zama ya sami a cikakken ya subjugate mutane ya zama ya samu cikakken rinjaye kan sauran mutane to kaga wannan dai daya daga cikin abinda abinda malamai ke cewa wannan banna ce ba dan kankani ba sannan daga cikin shi ne abinda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi hadisi sunan da yake cikin sunan Ibn Majah hadisin Abdullahi ibn Umar hadisi da yawa daga cikin malamai sun hasana shi shi na Albani ya hasana hadisin hadisin ya hasan da ghairihi manzo Allah yace Abdullahi ibn Umar yake cewa akmala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wata rana ya tin ya wato tin karo mu fa qala sai yace ya ma'shar al-muhajirin ya ku da zan muhajirai a hamsu khisalin idan tulitum akwai wasu ɗabi'u guda biyar in aka jarabce ku da shi wa a'udhu billahi an tudriku kunna ina ina nema muku tsarin Allah Allah ya sa ku riske wannan lokaci manzo Allah wato kamar baya tsammanin cewa muhajirai mutanen kirki sahabbansa da ansarawa za su yi wannan laifin da zai agada musu wannan zalbai guda biyar wannan wato azaba guda biyar amma kuma ya ce kar Allah ya sanya ku kuma riske wannan lokaci a daga ce lam tamhar al-fahisha fi qaumi ba za a sami alfasha ta bayyana a wasu mutane ba qat hatta yu'linu biha har suka koma ma suka bayyana da alfasha din illa fasha fihi mutta'un wal awja sai an samu annoba annobobi sun fantsama a cikin wannan a cikin wannan al'umma din sannan kuma kama jika da wato me ake ce masa rashin lafiya wanda ba a san kanshi ba ma ya fatsama a cikin su allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu wanda ba a san wannan ce ba wato kakannin su za a samu haka wato dalilin da yasa a samu haka shine a zama alfasha ta zama kuma yayi kuma alfasha ta zama yayi haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba ga wannan wannan kan da kasan wannan lokacin yawo ne ma in ba wannan lokacin ba ba wannan ma hadisin ma bai gaskata ba kamar a wannan lokacin ake wannan magana zina yanzu zina yanzu kaga wata yanzu an ma an ma wuce ma kadamin zina a ba ce an halatta ta ma a ba ma ana magana ma yanzu auren jinsi ne yanzu shi kansa ma halatta shi ana barazana akan cewa in ba ku yarda da auren jinsin ba za a hana ko tallafi da ake ba ku za a kaza za a kaza za a kaza wannan irin al'umma ce alfasha iri iri kowa na ganin sa a ka duba ka gani hatta al'umma mai mutunci da aka aka san shekara aru aru suna da mutunci su ma kansu wani alfashan ya riga ya tarsa su ya shigo cikin su daga cikin al'ummai da suke da ake nuna su a duniya suke da riko addini insha Allah za a samu hausawa a ciki amma a daidai wannan lokaci za ka samu sai dai in Allah ya sa bai tarce kana yin wannan facebook da Allah ya jarabce mu da shi ba kana shiga za ka gani wance ta sa kaya ta yi wani wani wato sakani talatin ko minti daya shekantaka ce tsaba a cikinsa an za a yi biki shekantaka ne tsaba ake yi shiga ne da banza ake yi da yan rawa da yan finafinai da yan wane da yan kaza da kuma sauran mayan gari wannan banda wanda kai kai kila baka zuwa wataƙila in ana ba da labarin aka ce akwai wani group na nan na hausawa ne kawai cin matan hausawa mudir ya hausa suke rika babu abin da suke je tsarki ta ina za a sami zaman lafiya a irin wannan yanayi ai dole wato ka ga wato abubuwa iri-iri ya zo ya fatsa ba mutane Allah ya kyauta cututtuka ku duba ku gani ba banda annoba cututtuka nawa ne zai ki zuwa haka a rasa gaba a rasa baya cutan ma yanzu an san maganta amma ana maganin maganin yaki sai ki ba ba sai a rasa wannan magani ya koma ya baya maganin da aka saba sani yanayi sai a ce sai kuma an sake masana sun ƙara zama sun ƙara gaya za su yi mashi abu zala ce walam yankusul mikiyan ba za su koma suna tauye mudu ba wal mizan da ma'aunai illa ufi mu bisu ne wani ji ya dirkake su da wato fari fari kaga tauye mudu a daidai lokacin da muke fama da wato karancin kaza karancin kaza karancin kaza a daidai wanda lokaci za ka je ka koma sai dai baka sai buhun shinkafa ba ko buhun kaza ko buhun kaza sai ga akwai wani kwano da ake dace cirewa akwai kwanuka da ake cirewa me ya kawo wannan wai da ta haka ake yi ne wato kowa ya riga ya fahimci cewa ya fahimci cewa shi in bai yi wannan abu ba zai sha ba ya evil evil money ko evil accumulation of wealth ya riga ya shiga cikin zukatan dan adam duka ko to kaga dole ka samu abincin gashi ana gani amma ba albarka hatta abinci ina jin abinci ai tun shiga wannan shekara ake cewa abinci ya yara ake ta insha Allah kaza kaza tabbas ya yara tun daga shi ana sayan gero da nawa da kaza cikin kudaje wanda suke masu dan sauki sauki amma yanda aka tsammani zuwa yanzu arha zai zama shi talaka ya ji shi sosai to bai ji shi ba kaga shi gashi wannan abun dubawa ne sai mu je mu kara dubawa me muke yi ne wa junanmu a ce a je a duba maza Allah yake cewa illa ukhidu bisidin sai ajarfe su da fari wa shiddatil mu'una sai kuma an jarfe su da tsananin tsanani na tsadan abinci da kuma karancin abinci abincin ga tsada kuma ga karancin sa shiddatil mu'una wa jawr sultan kuma sai an jarfe su da zalunci shugabanni wa jawr sultan alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim ba za a samu wasu mutane da za su hana zakan dukiyoyinsu ba illa muni uzul qatra min as-sama'i sai ubangiji ya hana su wato ruwa daga sama zakan dukiya yanzu duk wannan duk wannan talaucin da ake fama fa akwai wasu tsiraru da ubangiji zai karkatar da zuciyarsu su saki wannan abin da ubangiji ya ba su na arziki ko da ba ba zakan ba in classical sense ba sadaka kawai zan ga al'umma kuma sun amfana da kuma sun amfana naka nake karantawa a wai kungiyar manoma a lokacin da aka ce ko za a bude budane ko yare ne na zama da farkon shekarar nan ne na mata labari yake wai ake cewa abinci da araha sai zai wai shi shugaban sai ya ce wai za su yi tattaki za su wajen su manyan masu wada tsaki sai wasu wasu za su gani ka to kaji wani to kaji irin tunanin mu kuma wane ce maka wane ce maka saboda abin jihar haka za ka kare wa ya faɗa maka wannan ba sunan Allah bace ko ba sunan su masana ne ba wannan sunna ce ta katalin tsaba kawai jari hujja ne wannan sunna su ce wannan ba ba sunna ta masana yan kasuwa ba masana yan kasuwa shi ya riga ya cewa in abinci ya ara ya zai kara haifar maka shi ma da security kuma masu production ma zai za a samu haka dan shi abin da dan kasuwa ya damu da shi ne da ya da ya ba za a saya ba wai za a sayar da tsada ba manyan hamshe yan kasuwa ji a duwa za a ga riba na sayar haka haka haka ne ba irin masu manyan provision da wai riba na zuka je karuwa zai kace ba kuma ka samu riba sai sai baka dan haka haka ne amma da ke albarka ake bukata da an sa ne ya kare a kawo wani ya kare a kawo wani shikenan sai ya taru sai ga yana ci da gida ya fa ashirin a haka amma ka ga zai ce taki bai ce ce kaza kaza kaza kaza kuma kai in ka faɗi kai kazan kai kadai sauran al'umma suka ji daɗi to yanzu wa za ka gabatar da jin daɗin ka ne ko tsiraru ko manoma ko kuma jin daɗin sauran al'umma duka al'umma suna ta alhamdulillah abuwa ya rabu ya ce zai shi taki ya tafi shi a da mutu za a karya su haka haka aka yi ma aka ce an yi na mai aka ce an yi na kaza da an tashi magana sai wasu daga cikin shago da mai wanda su ne yan kasuwa su suka bada kuɗi sannan aka kamfen suke da kuɗi sai sai to su za a karya su kaga dole kuma wato a dawo kenan ba haka ba aka zo aka shekara hudu ta zagayo za su finance kamfen ɗinka ba suke da kuɗi kai da ma tsaba ne kake ci sai ka jira a baka kaga wannan ai abu za a zo lafiya aka ba dole mu cire mu kan wannan san zuciyar ɗan usman bin affan ba san ba ba wai shi ba bai sun kuɗe shi ba amma irin sadaukarwa sai daga sadaukarwa ba bai da kudin shi bane mutane masu kudi da yawa da wanda kake sashi abu ba ba su kudin su bane amma wanda fara suka yi da sun gabatar da wato abinda mutane ke da shi za a tafi yakin jeshi usra yakin yaki tabuka usman ya bayar ya bayar ya bayar tun manzala da magana sai ya kasa magana usman ya riga kawai ya riga ya sanya shi ya zama speechless kuma sai ce ma barra ibn affan ma fa'ala ba'da yau daga yanzu ibn Affan da abu da yayi a gaba zai zai cutar da shi ba masu kudin musu ma su yi wannan abin su gani ubangiji bai tabbatar musu wannan sunna ba ba ba za su yi ba Allah ya kyauta ba za na ce walau lal baha'im in ba dan dabbobi ba lam yumqaru ba za a yi ruwa sama ba in ba dan dabbobi ba su rawai suna nan ba dan rububi da yara yara da suka da da masu rauna na cikin ba walam yaqsu ahdallahi wa ahda rasulihi kuma mutanen nan ba za su tauye alƙawarin Allah da alƙawarin manzansa ba illa sallallahu alaihi ma'aduwa min ghairihim sai Allah ta'ala ya sallado dan adawa wani makiyin su akan su yau duk mun riga mun warware alƙawarin Allah da manzansa akan muna ganin cewa musulunci ba shi ne kawo da izza buwaya ba shikenan ubangiji kuma sai ya sanya mana ya muka gani kamar da gaske shikenan sai aka samu su fitinan haka suka zo suka zama suke gaya mana yana zami abu ne ba an san cewa ba daidai ba ne ku duba ku ga yadda nake jin da dariya bayan da Trump ya kaka ba mutane wani sabon yaƙi nake da a kasuwanci. Ana son a yi retaliatin amma kuma ana son su ƙani masu ƙanin ƙarfi sa su retaliatin amma kuma suna taniya za su retaliatin. Kana cewa ba sai haka sun tare ba ba ruwan su da ke sun isa su da mai ne su ma kawai an tayawa suke suna kawai ramuwa. Amma mu Najeriya ba mu cewa aka ce mun wai sai an zana mu an yi wani gaban ya zama tukuna an shawara wani an yi kaza an yi kaza ba kuskure wani a shawara ba yana nuna maka yadda muka saba rauni ba ma iya amana abin da aka mana ba daidai ba ma iya darasa ne kawai bi ramuwa sai ya zai an sha shayi tukuna an yi kaza sai daga an ci an ƙara ɗau lokaci kaza an abin da aka ɗan ƙara ɗan kaɗan ina jin ko da sha hudu 14% ne wai haka kuma wani su kuma 'yan amurka su su wasu ce wasu na nuna damuwa ka ji wata abin da bulakacin da shi ya yi zai lalata kasa ya lalata duniya yanzu ya rikita kowa har turai duka suna ta kokarin yadda za su mushi dan ina tsammanin wannan sati mahajara ta faɗo saboda sun su ma sun shiryo kowa ya shiryo amma mu yanzu dan hoton ba sai muka ƙara amma kaga wai suna cewa suna nuna damuwa kan wannan abu da muke yi ya kace san ni so kaga wannan yana nuna maka cewa ba za mu karya alƙawarin Allah da manzansa ba sai Allah ta ya jajibo mana wani wanda yake dan adawa mu hatta hatta wato mulkin mallaka da aka samu idan ka bi tarihi sai ka gani wato al'umma ce ta lalace a lokacin wanda suka zama sun yi sun ki baya kai buri ya hau su dai al'umman nasu suka bada dama aka karkashe su irin su sarki na zagon kwasau da sauran ire-irensa da ire-irensa wanda suka ki ba da dama tura su zo su mustin kashi to turawan suka haɗa kai da wasu daga cikinsu mutanen su aka kashe su aka kaza aka kaza aka kaza sannan aka karya alƙawarin Allah ta alani mana kawai Allah ta ce ka kaza muka ki Allah ya ce ai kaza muka ki shikenan sai Allah ya kawo wani dan adawa akan mu wannan kuma tarihin musulunci ne wannan tarihin musulmai ne wannan duk yayin da suka yi wannan a Spain haka aka yi suka yi wannan wulakancin shikenan sai Allah ta ya sallado dan adawa akan su wasu da can su ake ganin tsiraru ne ba su kai sun kawo ba wannan suna kan tsaunuka na Barcelona tsiraru ne aka basu su cika addinin su kawai aka haka suka daga baya musulmi suka zama ba abin da suke sai shedanci da fara tsakanin su shikenan sai daga baya suka koma suka dirka ko musulmai suka koma suka ce su sai dai a hijira ba ba za su zauna a wannan kasar Spain din ba suka ce ko dai a yarda ko kuma kawai su dawo daga baya aka rika yi ma da aka kashe su mutu ka yi dangi irin wannan Allah ya kyauta a mazalla ya kara cewa fa akhadhu ba'da ma fi aydihim ma lam takun a'immatuhum bi wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi mutakar kuma shugabannin su ba su yi aiki da littafin Allah ba wa takhayyaru fi ma anzala Allah sai kuma suna zabi dai zabi sanka a littafin Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum sai kuma ubangiji ya sassafa tsakanin su wato da zarar al'umma muka aka koma ba a da littafin Allah ake hukunci ba da sunnansa dauki ne dai muke yi yanda Yahudawa ke yi yau a ce in za ku yi dokokin musulunci sai da ku yi dokokin zamantakewa babu dokokin laifi wadda ka ai ba a isa a jutin hannun wani ba ba a isa a ce a jefe ba ko shi to kaga an yi zaɓe dai kenan tunda an yi zaɓe dai shi kenan sai Allah ta'ala ya sanya wani saɓani tsakaninmu wannan da wasu abubuwa ne mazala yake faɗi wanda wanne ne wannan bai faru ba da mu mu wannan kaga da mun gani wannan kamar ma ne ba ma tabbata ba sai a wannan lokaci to kaga wannan ya daga cikin dalilai su wanda suke kawo fari kamar yadda manzo ya faɗa a cikin wannan hadisi daga ciki kuma shine wato a sami fari din a sami ruwan amma sai a sami fasalin ya jirkice kaga fasalin ya jirkice lokacin da ya kamata tunda ubangiji ya riga ya sanya mu komai da kadarin sa ruwan ana buƙatar a samu lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza sai kaga kawai farkon farko irin wannan irin wannan lokacin a dinga zabga ruwa muna muna ba su wannan lokacin ake buƙatar ruwan kuma yazo kuma sai ya dauke tsam can kuma sai karshe karshe sai ya dawo kuma ya dawo kuma kawai sai ya dawo da yawa da kasa ta gullu ta ambaliya ko wannan shekara an ce an bar wasu wasu jawohi da aka ce ana sara za su yi ambaliya sai an yi sai an yi da gaske ai an mata kai maza da cikin hadisi da yake sai Ibn Muslim hadisin Abu Huraira maza da yake cewa laysa sanatu bi Allah tumtiru walakin sana an tumtaru wa tumtaru wa la tumtul abu shay'a ce fari babban fari da ya ba da tsoro ba shi ne a ƙi muku ruwan sama ba a yi muku ruwan saman a muku ruwan sama amma albarkai ka ga babu shi wanda wannan ayyana da mana a shekarar nan duk mu shaida ne a wannan abubuwa ga an ce kaza ta yi tsada ya yi tsada a lokacin da ake ganin ya kasa a samu saukin sa a ce ai kaza bai yi ba a shigo da wani iri a shigo da wani iri a ba magana wani iri bane a koma yi ma ubangiji sai fayi da can duk wannan irin ana samu amma in aka shuka da ke kasa mai albarka ce sai ta zo ta gyara maka ma wannan irin albasa ta yi kyau ba kuma kuma a can muka gama dai baka albasan babu ba inda kake ka saba gani ba da sauran abubuwa saboda haka wannan yana daga cikin a yana daga cikin abinda malamai suke suka rika fada na wato maganan a a wato fari da ake samu da rashin ruwan sama da ake samu mutakar aka samu ruwan sama to abinda ya kamata bayi su kai shi su koma wajen ubangiji a koma wajen ubangiji tuba da istighfari sannan kuma a yi riko da sababi wasu abubuwa da ake ganin yana jawo wato rikirkicewan yanayi din kamar dumaman yanayi kamar wato bushoyi da ake ta sassarewa da yanayin wani abubuwa sai ta kokari ana bin shawarar masana saboda duka guda biyun a hada a dogara daga ubangiji kuma hada kuma da tawakkal da ubangiji shakan ta mana biyu mu dogara da mai riko kuma da sababi a hadisin farko ma ce an abdullahi ibn zaid ibn asim al-mazini wannan hadisi gashi mala yana gaya mana wato kai tsaye inda cewa manzo Allah gashi yayi ya sallaci sallah na na wato roƙar ruwa malamai duka sun yi ijma'i sun yi ijma'i akan cewa sallah da roƙar ko addu'a idan aka samu wato fari na ruwa ba samu ruwa ba karancin ruwa to sun yi ijma'i kan cewa ana buƙatar musulmai suka su dunguma ga addu'a wannan ijma'i ne na malamai ba sallah ba addu'a yanzu ake magana tukuna ibn abdul bar a cikin at-tamhid yake cewa ajma'a wa ajma'a al-ulama malamai sun yi ijma'i ala anna al-khuruj ila al-istisqa'i wal buruz wal ijtima' ila Allah cewa mutun ya fita domin aje ayi addu'a jama'a su fita domin aje ayi addu'a neman ruwa a taru saboda haka kharij al-misri a wajen gari bin du'a'i wa bara'ati ila Allah tabaraka ismuhu a koma wajen ubangiji a kaskanta ayi addu'a a fi nuzulul ghaibi wajen ubangiji ya sauko da ruwan sama inda ihtibasi ma'is sama'i a lokacin da aka sami karancin ruwa ruwa ya yanke wata madal qahti kuma aka sami wato fari ba sami abinci ba sunnatin masnuna wannan sunna ce ta manzon Allah sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sunnata ba al'umma la khilafa bayna ulama'il muslimin fi dhalik babu sabani tsakanin malaman musulunci akan cewa in aka sami karancin ruwa to a fita ji addu'a wannan addu'a babu sabani abinda dai kadai malamai ke da sabani shine wasu daga cikin malamai irin su Abu Hanifa wasu daga cikin malamai da suka ce ba dole sai an yi sallah din ba za a iya yin addu'a to shine yanzu zamu shiga cikin wannan hadisai sai mu ambaci maganganu na malamai mu ji su kuma me suke fada a wannan hadisi hadisi na Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini hadisi ne ke ce a sahihaini yake cewa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam yastasqi mazala ya fita yana yana wato addu'a da neman ruwa Allah ta'ala ya shayar da mu ruwa fatawajjaha ila alqibla sai fuskanci alqibla yad'u yana addu'a wannan addu'a duk kowa ya yarda da maza ai wa hawala rida'ahu sai ya juya tufansa gwadansa dama ya koma hagu salla raka'ataini sai salla raka'a guda biyu jahara fihi ma bil qira'a sai ya bayyana karatu a cikin su haka ma ya yadda kaga ya dangata bukhari da muslim wannan ruwaya amma da wannan lafazi lafazi ne babu bukhari musamman wannan lafazi ya jahara fihi ma bil qira'a wannan an batan cewa ya bayyana katu wannan akwai shi a ruwayoyi insha Allah zamu gomi magana akan shi a wa fi lam a wannan lafazi atal musalla ya zo wajen sallah din a wannan akwai abubuwa da a cikin wannan hadisi takaitacce aka faɗa da yawa na farko akwai maganar cewa matsala ya fita fita yayi wannan yana nuna maka abinda ibnu abdul bari faɗa cewa sunna yayin da aka samu karancin ruwa shine a fita ba a ga ta zama ba fita za a yi sannan kuma a ciki a lafazin imamu musu sai ce atal musalla ya fita musalla kaga akwai wasu daga cikin malamai da suke cewa ko za a yi masallaci idan akwai bukata a yi masallacin wannan babu laifi amma dai sunna ita ce a fita musalla akwai maganganu a sa abu na abu hanifa da shi baya ganin ma za a yi sallah din to kaga adan wannan hadisi kaga kamar ma yana masa rabi kai tsaye cewa sallah rak'atayn yi sallah rak'a guda biyu su ma akwai abin da yake kafa hujja da shi a watakila wannan da alama wannan hadisan ba su fayyatu a wajen sa ba ba kuma shi kadai bane wasu daga cikin malamai yan kufa sun faɗi wannan fatawan ba wai Abu Hanifa ne kadai ba akwai Ibrahim an-Nakhai daga cikin wanda ga ba Abu Hanifa ko dogaro da maganganun sa a cikin manyan malaman tabi'i duk da shi akwai ruwa da take cewa ya dawo sannan kuma akwai magana cewa jahara fihi ma bil qira ya bayyana karatu wannan ruwaya ta wuta ya bayanin haka cewa wa an zai sallah kaga raka'a biyu ake yi to raka'a guda biyu nan shi ma malamin suka yi magana cewa a raka'an ana yin su irin idi ne ko ana yin su yanayin da muka yake mashhurin mazhabin malikiya malikiya mu abin da muke cewa shine ba za a ba irin idi bane irin sallah ake yi guda biyu ta juma'a kawai wannan shine mazhabin malikiya wato sallah dai ake yin ta tsawuyi raka abi kawai ba za mu ce Allahu akbar mu kara Allahu akbar kara Allahu akbar ba za yanda ake sallar idi akwai riwaya riwaya Abdullahi dan Abbas wasu daga cikin manganin Sa'id ibn Musayyib da suke cewa za a yi mata sallah sallah irin ta idi akwai riwaya da ake da shi a wannan farko ayi bakwai na biyu ayi ayi shida da da kabarin tasowa ko kuma ayi biyar in ka cire kabarin tasowa to wannan shine abin da wasu da yawa cikin jumhur malamai suka tafi amma kaga Imam Malik Imam Al-Auza'i Imam Abu Thawr da imamu isa ibn rahawiya duk ba su dauki wannan wannan hadisai ba su suna cewa za a yi mata sallah ne sallah da tsauri wannan shine a cikin zahirin wannan ruwaya da aka ce sallah rak'atayn ne sallah rak'a guda biyu shi ma wannan insha Allah a irin lokaci zamu zo mu ƙara tattaunawa akan wannan sai yace wa jahara fihi ma bil qira ya bayyana karatu wannan kusan shine ake rubutawa daga daukacin magabata Abdullahi dan Umar ana cewa ya karanta wa shamsu babu a farko a tabi kuma ya karanta ya kata walale da yaksha ya aka aka ce ya karanta wannan dai ba ba duk ko da ne wata sura aka karanta ma dai yayi a ina ganin saboda lokaci yayi eh yana lokaci yayi mun fara da wuri ba amma da an samu abin da aka samu insha Allah idan muka zo waɗannan masail din da ake da malai ya kawo da su a cikin hadisin masail din suna da yawa akwai maganar fitan shi musalla babu magana kan magana Abu Hanifa akwai kuma maganar fuskantar al-qibla a addu'a akai maganar huduba huduba ana yin ta ne kurji huduba ya hadisin na gaba ila zamu jinkita shi ana yin sa ne kafin ko ko bayan sallah din ko kuma duka ya halatta duka malamai wasu daga cikin sun faɗa haka wasu sun ce ayi kafin kafin nan wasu kuma sun ce ayi bayan sallah wasu kuma sun ce duka kowanne kai ya halatta sha da zan yi wannan magana sannan kuma akwai magana yadda ake juya tufan ita kanta kuma an za a juya tufan yaushe ake juyawa daga gida za ka juya tufan ko ko a sai idan ka an tafi fiyin wato filin wannan addu'a din a je a nuna wa Ubangiji wato kaskanci da kuma bukata da ake da shi wajensa sannan kuma raka'a guda biyu da ake magana kabarbarin da ya ake yin su ana yin kabarbarin ko kuwa a mashhurin mazhabin malikiya mu ga abin yake insha Allah za mu zo mu magana ko duka ya halatta sannan kuma sai maganan abin da ake karantawa insha Allah in ka zo sati mai zuwa za mu ƙara tashi a wannan gabobi a mu ƙara ta kara su da sharhi insha Allah abin da muka tadi Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure na sallah ya fi mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you.